أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتعويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwar mu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daya ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da takwas ga wata na uku shekara dubu biyu da sha tara Allah yau za mu ci gaba dai da tafsirin surta yusuf muna cikin aya mun tsaya aya ta talatin da takwas za mu tashi aya ta talatin da tara kahin nan akwai 'yan tambayoyi wanda suke da alaƙa wasu darasin namu tambaya biyu ce na ga a ta farko dai dan uwa wadda na ga matsala ce ta limanci ne iya maganar shi limami ne ya walka da dare ga tsananin sanyi kuma iya gudun ya wanka ya cutu wai kiran sallah zai da farko zai a taimama don kiran sallah kuma sake taimama ta yin sallah to karkashin cewa dai an sanya ƙasa kambacin ruwa inda babu ruwa karkashin wannan ruwa ya tabbatatta da abinda za ka yi da ruwa za ka yi da taimama za ka yi taimama ka zo kan sallaci ka yi kiran sallah an ba ladani kuma ka yi sallah ta asuba ba magana ta yamma biyu ta kiran sallah da ta yin sallah sai tambaya ta biyu dan wake cewa sati da ya gabata mun yi bayani kan wayannan mata wanda suka halarto wajen wannan gayyata ta matar mai gidan Yusuf matar waziri an yi maganar suna kallon shi sun yanke hannu wa wannan wasu kan ce asalin wannan yanke hannu shine zanen hannu da yake hannunmu haka yi ne ai mutane musu da ba da kwashe-kwashe ko musu wani da ya musu tunanin yusuf a salam kayan mazu akwai da adam shi ma cikin bani adam ne cikin zuriya ce ma iya ce kakannu na ibrahim da isa haka da yaƙo duniya ta jima a shan wadai kenan ba na abu da su kona iya cikin duk iya cikin abu iya cikin halitta ta adam ko ina yi akwai na abu idan ka yi su ma wannan labari ne kunna banza hira banza ce ba ta alaka da wannan mata to kuma zama ta mutane masar ne kuma ga mutane Niger su ba su suka yi ba kada gudu shi ne ta kace da maganar ture kisar maganar mata sharrin mata yana shaidan abin ne bayani satin da ya gabata cewa dangana maganar cewa kamar Allah subhanahu wata'ala ne ya yi bayanin sharrin mata ya yi da shidan shi ne maka ture babu magana tabbatatta kan haka cewa hadisi da aka kawo iya cikin hadisai kwata-kwata ba shi da madogara cikin masu kawo ruwayar akwai ɗaya cikin makaryata ɗaya cikin da ifi jidan magana bayani kun malamai sai bayani hakikalin magana magana ce ba haka ba domin kowa sani mai hankali ba a gama magana su kansu mata 'yan gidan shaɗin ne kowa sani hankali ya sani lalle mata suna da kaidi kuma sun iya amma wai a ce na shaɗin nasu ya yi shaɗin da sun gidan wane ne shaɗin cikin sheƙejinsu da su yake aiki a takaicin magana ce da yake da kamar allah ne wadi suka ce ba haka ba ba allah bai wadi ba manzo allah wadi ba iya cikin magana wasu magabata allah gafarta musu kuma mun sani cewa hata mun zana iya cewa ma tarakatu ba'di riwaya bukhari ko muslim ta tabbata ma tarakatu ba'di fitnatan adra min rijal min nisa'i babbar fitina a bayana ba fitina mai cutar da mutum maza kamar mata ko a san matsalar mata amma wa a ce wai sun yi shedan kuma ce Allah ne wanda shi ne ba haka ba na wata gane sai insha Allah za mu tashi ayar mu ta aya ta 39 insha Allah ta so ta yusuf bismillahir rahmanir rahim
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن idan muna rike da abin da ya gabata sati da ya huce muna cikin bayanin wayannan abokan zaman Yusuf a gidan kaso su ne wanda a cikin wannan zama da suka shiga Allah ya kaddara sun yi wani mawalki ɗaya ya yi mulki yana shayar da mai gidan shi da giya kamar da yadda aka saba na rabin giya iya sha iya wannan aikin ɗaya ya ce ya mulkin tsuntsaye a saman kanshi mana ya ga mana ya ka ya ɗauko kubza za mu ce gurasa a kanshi kuma tsuntsaye suna tsatsaka wannan gurasa kenan nan suna neman ya musu tafsirin wannan mulki ganin sun ga irin yadda yake yi kayan wannan kuma sun ga cewa yana wannan aikin yanzu suke nawa musu fasara wannan mulki to shi ne a nan yusuf a.s. sai samu wannan dama ta da'awa zuwa ga Allah wanda shi ne halin din mai imani din halin da ya shiga iya rakaza aƙidar shi kan kira kan abin da ke kira kuma ka zamto mai amfani a ko'ina ka ganin gidan kaso ne amma kuma samu wannan dama zai kira zuwa ga tauhidi kahin ya ba su amsa ya shiga musu bayani ya musu shinguda ta bacin abin da suke kan shi da gaskiyar abin da ke kan shi ya tabbatar musu tauhidi ta kuma daga baya ya gaya musu abin da suke nema na maulikinsu shi ne nan bayan duk wannan bayanai shi ya bar addinin bautar wani Allah yana kan addinin uwayen shi Ibrahim da Ishaka da Yaqub ba sa gama Allah da kowa duk da wannan kuma ce wata fadala ce ta Allah ma wannan zuriya tasu wannan fami tasu da shi da uwayen nashi duk da ba kowa ba sai mutane ba su san ba da haka to shi ne ya ci gaba da bayani ya sa shi bayyana ya bakayin zamana a gidan kasu a arbabun mutafarriqun khairun amin lahu wahdul qaha yanzu ababan bauta kasan iri iri ababan bauta iri iri daban-daban su suka yi alkhairi ko kuwa Allah alwahid kuma alqaha bautar Allah shi kadai kuma Allah daga cikin sifar alqahar ne mai rinjaye ne akan komai shi ke da rinjaye kan komi wannan kenan kaga nan ya musu wani bayani irin waɗannan ababai ba su da wata kima an bauta ne iri-iri daban-daban kuma a gama su da wanda yake allah makaɗaici kuma da ke mai rinjaye a kan wannan tambaya ce mai hankali ya san da amsa mata da kai ci musu gaba da bayani na matsayin abin da suke kan shi iri-iri na bauta yace ma ta'buduna min duni illa sama sammaytumu wa antum aba'ukum wannan duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba al-wahidul qahhar ba wani mai haƙƙin bauta kurin sunaye ne na wasu abun bauta wanda wasu sunan kun gada a wajen uwayen wasu ma naku ne ma'azin lafiya musultan ba wata wata hujja da Allah ya sabkar akan ɗaukan waɗannan abun bauta kaga wannan shi ne a karantar da kai wa'annan suna da aƙidar Allah illa aƙida irin ta yanzu ana iya gama Allah da wani wanda a yau wasu musulmi ke da wannan aƙida ana iya kiran wani kuma a kira Allah saboda matsayin shi ko ruhani ne ko aljani ne ko menene to wannan su ma wannan aƙida shi ne kasu bayani to wa'ancan ababen bauta na ku babu wanda shi Allah ya saukar da hujja bauta musu shi ne ya ɗora su kan haka kenan shirme ne sunaye ne kuka mata kan da kan yan wani shi ne wani malami ke bayanin cewa ga ɗan adam akan maganar kira a kirayen mutum zuwa komi ya dogara ga Allah ya kirayen Allah ka roƙi Allah a kowane halin matsalaka Allah ya yi ya san muna da gajiyawa kuma ya mana umarnin duk bukatunmu mu kai zuwa gare shi kuma yi mana alƙawarin amsa mana wannan bukatu namu hamma iya daga cikin abin da kirari ba mai irin nashi ba mai irin nashi ku kiraye ni amsa muku amma ta za ka ga ɗan adam wannan kira bai mushi ba iya ga a akwai wurin daban ana ya kira wani ba Allah ba za ka yi mamaki a da sun ce lata sun ce uzza daga yanzu mutum musulmi ne ya kalli alƙibla ya salla haya karanta ƙur'ani ya ce la'ila illallah a baka wanda aka same shi a koshi abin da yake mai kariya daga kandun baka mai kariya ka a buge shi mai kariya ibugo iwaɗi shashatau shi da jikin shi daga shi ɗaya ababen da ya dogara su sai kamar ɗan kamun kura a jikin shi iri iri laya iri iri da ta kawdawara da ta ibugo da ta wane ne shi ɗaya jikin shi wanda kuma za gano matsalar ga ɗan adam yau inda mai wannan aƙida ta rataye-rataye inda za shi bulaguro ya kama hanyar bulaguro ya shiga kar sai ya tuna wannan abu ya mace a gida bula ba shi ba da suwa ya hankalin shi ya tashi saboda abin da ya dogara su ya mance su a gida kaga amma idan ka dogara ana mance Allah a gida dama dama ba gidan da yake Ba- balle a mance shi shi ne kaga yanzu idan musulmi aqida ya san irin da zaka kurin addu'a ce bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ka kare an kiyaye ka an kare ka haka je ka dawo ba ka huta ka gani ba ko biye kuma ka samu lada addu'a kai ibada kai yau shi muhimmancin da wata fidi ka samu lada bismillah tawakkaltu ala ka addu'a ka kan sunan Allah Allah ya baka lada kuma ka samu kariya daga wajen Allah amma ka dogara da banza kana mutum kana sallah amma kana shirka da Allah ka ka mun da ban ba Allah ba shi ka kadarin kuma shi ake kira kiran tauhidi a koma ga Allah a kama Allah al-wahid al-qahhar Allah kada ya sheka shi ne maka ko mai rinjaye al-wahid al-qahhar yace amma duk wannan abin da kuke bauta mai shirme ne ku kuka musu sunan abun bauta da ku da uwayenku ma anzalallahu biya min sultan ba wata hujja da Allah karkar akan mutunsu inna hukumi illa lillah duk wani hukunci halittawa haramtawa haƙƙin bauta tasarrufi da bayi da komi a hannun Allah yake shi kuma Allah ne wannan sifa amara Allah ta abudu illa iya yayi umarnin ka kubuta mu kowa shi kaji ina daga ciki ce duk da wannan bayanin da ake yi ce walakin na akasar nasu la ya'lamu Allah samu cikin suka sani da kullum ga Allah ce akasar kaka shiga cikin Allah ke yaka mafi yawa ba su sani mafi yawa ba su imani haka suke Allah shi da mu wannan shi ne bayani da ya shi mudama abokan zama a gidan kusa ya ce zalika dinul qayyima shi da ya ce ina hukumin illa lillah duka hukumci gaba da hannun Allah yake amar Allah ta abudu illa iya Allah ya umarnin ka kubuta ma kowa sai shi ce zalika dinul qayyim wannan irin wannan aqida ta kaɗe ta Allah da ibada ka bauta ba kowa ya shi shi ne addini mustaƙim shi ne addini tsayayye sak babu kwana a cikin shi ya ce amma duk da haka walakin na aka sarna sa da yada mu mun yi yawan mutane ba san da haka ba Allah samu cikin yanka ɗan suka sani ci gaba يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان
yanzu bayan wancan shimfiɗa ta tauhidi ta yanzu kuma tun tambaya da suka yi ta mulkinsu yanzu aka zo fasara ya ce ya sahibayyar sijin ya abokan zama na na cikin kurkukun gidan kaso maganar suka yi na amsa jawabin tambayar amma a hadu kuma sai suke rabahu khamara ɗayan masu wannan tambaya ɗayanku zai shayar da mai gidan shi da giya da giya zai aikin sarbitar raba giya wa mal'akar fayusalam amma ɗaya za a tsire shi fata a kulu tsayar mai ra'asihi in tsaye za su rika cin kan ya zama gawa kada bi ce ba kai za ka shayar da sarki kai za ka iya ka cakon amma a hadu kuma ɗayanku a cikin gubiyu ɗaya zai koma shayarwa ɗaya za a tsaye a kashe shi a tsere shi tsuntsaye suka ci da kanshi daga cikin shi na ya tsaye kura amsa nan tsara ce ƙudir amur ƙudir amur da zai fi tasaftiya allah ya ce ƙudir amur alzikir tasaftiyan abinda kuke magana adadi an kare nan ruwaya sinadi kyakkyawa zuwa ga ibnu mas'ud haka ga mujahid nan iya karantar da kai cewa lokacin da ya basu wannan tafsiri ɗayan ku zai shayar da sarki ko mai gidan shi ɗayan ku za a tsire shi in za suka ce da kan shi sun ce a mara mu ba mu koyi ba ke suna neman su kai mulki ba ba gaskiya bane ba shi ne ce a kudil amr an rike ba an ƙare kai ba ka ce kai mulki ne ma fasara ka ce kai da baka bane ba na wanda ka ce na mulki na wanda na wanda ka ce mutuwa ka ce na mallake wanda ka ce da kai ya ce wai ya mulki ya rabu ne aka ci mutuwa za ka yi ce yana salama aka mutuwa za ka ce na mallake da shi washi da kenan suna neman suna neman kenan a dan canza abun ya ce a kodiyar al'amar alazifi ta tafsiya ne wannan hawan arabi an ƙari maganar wannan haka za a yi kurin kurin a ci gaba kurin maganar ta ƙari kurin dole haka za a yi a tsiri ɗaya koma yakin shayarwa ɗaya a tsire shi kurin yanzu mai Allah ce gaba
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين na'am wa qala lil ladhi zanna annahu naji minhuma zukurni inda rabbi na abokan zaman shi ne a gidan kaso yusuf alayhi salam nan kenan an dan kon biyu an zama ya zama dan kaso yanzu ganin an mance da lamarin shi shine yake ce ma daya wanda zai tsira wanda ya san a cikin yan kasan wanda ya san shine zai tsira ya koma aikin shi sai ya bashi wannan sako zukurni inda rabbika ka tuna wa mai gidanka labari ina nan gidanka su kamance da ni haka ya ba da saƙo ga wannan bawan Allah fa an sawo shaitan zikirar rabbi sai shaitan ya mantar da shi wa wancan bawan Allah ko yusuf alaihissalam malaman tafsiri magabata wasu na dangana damirin cewa ya mantar da yusuf alaihissalam maganar ubangiji ya koma ga ala ya nemi wannan ya abu a wajen gidan shi wasu ce a maganar shi wannan bawan allah ne shi dan ya manta da ambatan ubangiji ko gaya mai gidan shi labarin yusuf alaihissalam wannan tafsiri na biyu shi malamai masu hakikin magana da bin diddigin magana suna rinjaya ga matajin sun ibn kasir su mamu shukani wannan tafsirin ya fi ƙarfi cewa wannan bawan allah shi ne shaidan ya manta da shi ba yusuf alaihissalam ba yusuf wannan abin da ya nema bai samu ba falabisa fisijin bida asini ya yi zaman kaso na 'yan shekaru aka ce albida iya ɗaukan baka iya cewa shekara ka za ta daidai ya ka samu wata ƙarina daban to za ka gaya ma shekara ka zane daidai albidi ya lokacin daga uku dai zuwa tara shekara uku hudu ne biyar ne bakwai ce shi ne bakin tara ne a nan babu hadiji shekara na wuce idan a mutu a wani daban ba a nan ba shi zama ce kurin ya yi zama wasu 'yan shekaru a gidan kasu shi kenan yanzu kenan su iya na a gidan kasu ranar allah kaddara abin kaddarawa ne wa kanan وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا
jama'a da masar ta sakin masar yau mai gida oga gaba ɗaya ta kasance gare shi wa ƙalar malik inni ara saba a baƙaratun siman ya kulhun da saba'un ijab mulki yan sake ya mulki goma shi ta shafa sadaki ne ya gama yan hada a cikin hada ni na yi mahulkin shanu guda bakwai saba baƙaratun siman masu ƙiba e shanu guda kosassu masu kiba ya kunna saba'un ijaz saniya amma tana cin suna cin wasu shanu kuma kanjamamu eh sanu ne manya jibran ma kosassu suna guda bakwai kun sani guda bakwai kuma suna cin shanu kanjamamu guda bakwai wa sab'a sunbulatun khudr wa khur yabisat kuma naga wasu zangarniya sun bulkaman makata kaman kan imma na dawa imma na hatsi imma na sha'ir kai dai kan kan kan shirka wasu zangarniyoyi guda bakwai su ma amma su su ma tsanwaye wa ukhra ya bisat kuma da kenan tsanwaye guda bakwai kuma su ma busassun guda bakwai nan kamar manin suka ce a nan kamar da yawan shokani ke cewa kenan ba he an maido ba su ma ya kunna kaza kenan yadda ya ga wancan shanu sun ƙosassu sun haɗe ƙanjamammu guda bakwai su ma waɗannan zangarniya guda bakwai ɗanyu sun haɗe ko sun batse sun nakaca sun laune guda bakwai busassu wasu na ce a kamar da binka suke cewa ya gade zangarniya guda bakwai tsanwa guda bakwai busassa dangane irin tafsir da a gaban sha Allah to yanzu ga dai irin mawarki da sarki yanzu wani mawarki da yi ita ya ahir malar aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'buru yanzu hada ya magana da fada yanzu ce ina ina so ku bani labarin ku bani fatawa amsa da wannan mawarki nawa in dai kuna fasara mawarki a bani fasara nan ga cikin hada yake kowa ya zo iya neman amsa ga mawarki da yi yanzu mai fadawa suka ce قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين yanzu wannan alƙa ya magana yanzu sarki ya magana da almalau ya magana da manyan hada alƙa ya afir malau ga an mulki na ko ban amsa in kuna ba da fasarar mulki qalu adghasu ahlam maimakon a ce ba sani ba a kai wannan kurin kwashe-kwashe mulki ne kurin kwashe-kwashe mulki ne kurin yayin mulki ne kwaso kayan da kurin kenan nan kenan kurin bala abin kula ba ne ba kurin yayin mulki ne kwaso kayan ka kurin kwashe-kwashe mulki ne kurin kuma umarna bi ta'ul hadis ahlam kai umarna umarna bi ta'ul ahlam bil albi alamin kuma umma magana kai na ka dai yayin yayin kun mu da mun ba mu san fasara mulki ka kun muta da ma da farko ma mu ba mu san fasar muhurki ba da yanzu kenan sai ke shiga wani hali lalle abin da ya gani ya san ba wata yayi yayi akwai magana yanzu ana wannan magana su mai ma hada sun ce ba sani ba to yanzu anan ai wannan wanda aka bashi labari zai koma mai shayar da mulki ai abokin zaman shi na gidan kaso ko shi kenan shi ma iya da shi aikin shayarwa yanzu ga abin da ya ce
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون شكرا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة yanzu sai wannan abokin zaman Yusufu na biyu ɗayan wanda ya tsira wanda ya tsira a cikin su biyun da aka fasa mulki ke ɗaya an kashe wadda kada ba da umma ya tuna yusuf bayan lokaci wata mudda mai tsawo wani ya karanta da kai ke tun da ya hutu bai taɓa gan shi ba a gaɗin sarki babu ya mance da su a zaba ya shiga lamarin shi ya shayarwa kuwa ta yanzu bayan tsawon wannan lokaci sai tuna tun da abu ya zo ya zai zuba a gidan kaso iya fasar mulkin abin zama daidai don shi katin shi katin ne shi katin ne aka mata mulki katin ne shi ta shaye shi ga shi ya kuma ake shi sai wannan bawan allan da ya tsira bayan tsawon lokaci ya tuna shi wadda kar ba da umma na umma mana muddam na zaman dan bayan lokaci ya ce ana unabbi'ukum bi tawili fa arsilun wannan fasara ke babu yayi ni zan ba ku labarin zan ba zan ba ku labarin fasara ku ku sani ba ni zan kama ku fasara ta mulkin sarki eh amma a iya dama a bashi dama a aike ni kenan a bashi dama ya je can gidan kasu shin su mana ku aika ni kenan in je in kama ku labari abin da da su an san taba dole a je mutum da wani sun gaga sun kasa ba da amsa kuma ga ba da amsa kuma a fada shi ke yanzu allah ya taƙaita mana abin ga muna yanzu a gidan kasu ga ma a gidan kaso yusuf da wannan bawan Allah ne Allah ce
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكل يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون yanzu ga wannan bawan Allah a gaban Yusuf Yusuf ai huwa siddiq shi yanzu abin da ga garfa da manyan manyan hadawa ga dan bara zai zo kai zaka labari ya zo ta Yusuf ai huwa siddiq ya Yusuf kai mai gaskiya a shi kadin ya zo Yusuf ya yi kai mai gaskiya dan ya zama da shi ya gaske shi kuma ya masa labarin abin da cikin abin da bai labari ta shahe shi kuma can daman da masa labari hata abincinsu yanzu za ka muku abinci kaza iri kaza ko abin yau kana haka kan shi ya san su mai gaskiya ne ita yusuf aiko siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman abinda kanin suke nan kamar fatawar maholikin shanu bakwai kosassu ya akuluhun sab'un ijab ina ga tambaya na kusa kusan fasara ba ba ku tana mana ba maimakon in ce ƙanjamammu suka haɗe kosassu eh yanzu ba su suka da musu kuskure ne kuskure ne ya kuta namun nawo shi an mamaki a can ya ga shanu ƙosassu amma wancan ƙwanjamammun su ne a kulhun su suke cinye ƙosassun shi an mamaki kenan ƙosassu su ne aka cinye da mulkin da ya yi cewa inni ara saba bakaratin simanin ya kulhunna saba'un ijab na ga shanu bakwai kosassu kanjamin buku suna cinye su haka ne haka yi haka ne haka yi haka su ma zangar ne busassun su ne suka laulaye wancan ɗanyin shi ne abin mamaki ke shi sadin da ya zo yake cika babin fatawar fi sama ya bukatun siman shanu bakwai kosassu ya akulhun na saba'un ijab kanjamammu guda bakwai suna cinye wannan kosassun guda bakwai yace kuma wa sab'i sunbulatin khudr wa khudr yabsat haka wasu zangarniya danyu guda bakwai kuma wasu guda bakwai busassu su ma sun laule su ko sun cinye su mana wannan shine fasara da akai kenan kaman wannan fatawa wannan fasara la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun dan in koma kenan in ba mutane labari su san wannan mulki a san fasarar shi yanzu kai tsaye zuwa salam a nan sai ce gaya mai ga fasarar mulkin
قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
yanzu wannan mulki ga fasarar shi ta hakika yace qal tazra'una sab'a sininin da'ba iya ga musu fasarar mulkin kuma da maganin mushkila abinda zai wakana kuma ya ba su kuma huta abin ya wakana a lokaci guda da fasarar mulki kuma da mahuta ya ce ta zara'una saba a sinin da'aba za ku yi shibka shekara bakwai a jere fama hasattun fadaru fi zumbuli duk abinda a wani shekara bakwai za ku shibka ana noma duk abinda kuka girba a wannan shekara ku bar shi cikin zangar ne shi ka asusuke yau ha'an zai cikin hanyar a tsare abu kai lalace ba cikin kwamfan shi cikin tsakan shi cikin tsakai ba cikin zangar ne abu haka bai lalace ko yanzu ya cikin abin tsaron aji kayan gona ya ce kenan idan duk abin da aka yi shirka tsawon shekara bakwai duk shekarar da aka yi noma aka girbe aka ci ɗan abinci saura a bar shi a cikin zangar ne shi ka a sussuke haka ce musu illa kalilan mimma ta'kulun dan ka yi kurin bakin bukatar ku amma saura ka ku suke su yanzu ayi abin da yawa a cikin ne bukata saura a ajiye a cikin zangarniya haka ya musu bayan shekara bakwai kuna haka abinci lahiya ruwa komi kan yace sun mai yati mimma zalika sab'un shidad za a samu shekara bakwai kuma ta fari mai wahala ya kunna ma qaddamtu lahun duk abin da kuka aije a baya na shekara bakwai wannan shekara bakwai ta yunwa za ku cinye duk abin da kuka kuka aije na shekara bakwai shine shekara ta hori ta cinye abin da aka aije na shekaru na amfani magana kenan shine kenan saboda ijakun sai ya kan jaman ma bakwai ta cinye min kwasassa guda bakwai kun gane fasar ku? haka tsanwa shekara ta harko tsanwon zangarin ya ce aka ta yi aka ta yi ko ta baya babu wannan shekara ta wani babin ita ta cinye wancan abin da aka je ɗanyi a takaice ne maganar fasara ke kuma ba su muta yau shekara bakwai a jere za a yi ta amfani a aike ka a wuta shi da cin zangarin da ya shi illa gwargwadon bukata ita kuma shekara bakwai za ta zo saboda shidad shekara bakwai ta tsanani ta yunwa ya kullu maqaddamtu lahun za su cinye duk abin da kuka aije na shekara bakwai illa qalilan mimma tusinun sai dan kadan abin da ya sauka ke za ta dan saura kadan yanzu bayan wannan shekara sha hudu kenan ko summa ya'ti min ba'd zalika am fi yughasu nas yanzu kun bayan wannan shekara sha hudu bakwai ta abinci bakwai ta fanni amma an samu wuta ba samu kirzi ba sauran mai kirzi babu kiri ba matsala ba samu da kudai ba da ya ba tsarin ga wuta an ajiye kuma abin da aka ajiye ya kai ka bakwai har an samu saura dan ce illa qalil min matusinun kai shi kana bakwai da to ta baya abin da aka ajiye ya biya bukata an ba a sha matsala ba abin da samu illa har ma an saura ka yanzu kuma sai ga shekara ta zo sabuwa ta sha biyar kenan ita kuma wannan amu fi yugasinas wannan shekara ce kuma ta ruwa wa za a ruwa za a maido da ruwa za a mutane ruwa kuma da sarki ma mako aka ta wani kirki wanda wa fihi asiru za a mutane ruwa kuma a koma shagali shaye-shaye da an wasa za a koma shaye-shaye da aka sha na shan giya da kayan shaye-shaye wannan shine nan shine fasarar maulikin sarki da yayi na shanu bakwai osassu kanjamamu sun cinye su da zangan ya bakwai ɗanya da busassa bakwai ita ma guda bakwai yanzu taba'an mun san da gudu ya kai labari yanzu allah ya takaita mana da yanzu ga yusuf alisalam ya ba wannan abokin zaman shi fasarar mulkin sarki nan kai tsaye allah ya ce ga mana me bayan kai ma sarki labari وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم نعم yanzu su a yanzu bayan an kama sarki labari na fasara mulkin shi abinda ya gagaru fadawanci gaba daya ya ga dan kaso ya ba da mulkin iya gidan kaso shi ne waƙalar malik ya tuni bi ɗan sarki ya ba da umarni maza maza a je a zo mun da shi waye wancan mai fasarar mulki yusuf alisala eh a je a hudu shi ya ce a je a kawo shi ne falamma ja'ahur rasul lokacin da wannan ɗan aike ga yusuf alaihissalam ya jama yusuf alaihissalam da magana gayyata ta musamman daga sarki akwai mun koma baya yusuf alaihissalam shi zaɓi kasu da fitina ko abinda akwai abin da ya dame shi ba man ciyar yayi eh ba man wani abin iya na aka ja ba man ciyar shi ne da ɗan aike ya jami zuwa da salam ƙala riji ila rabbi fasa'alu ma ba nisu la ta kata ana aji hun koma ake ne ba wuta ta dame shi ba yawa wuta ta shi ne wata ruwa da bukala kai musulma kawo annan sarata nake cewa laula bistu fi sije ma labisu yusuf lajitu da'i manzo manzo sai ke cewa iyaye yusuf ne yace inda ni ne zama annabi ke cewa inda ni ne zamana a gidan kaso irin yanda yusuf ya zama a gidan kaso da da namu suke da gaugawa kamar ce aje waye shawara a ko mu da zaki ko ku bi zaki ko aya kira na take kira da ko yan bishi baro mai yaba yusuf ne ke yanda shi mu ne ma wannan kasa bashi da mai shi ba ga fitina yanzu yusuf salam wannan gayyata ce daga sarki gaba daya a mace a irji ila rabbi koma wajen mai gidanka fasalu ka tambaye shi ma bar da sautin da tika tsana a jehuna me maganar wannan mata wanda suka yanke hannunsu nan shi ne abin da ya shahara ga kowa a gari an san isar matar waziri abin da cikin gida ko amma ta sababa abin da ya kawo waje to amma yanzu magana wani abin da ya wakana a wannan wurin walima ya gama kowa ya sha kowa gari kai ma sha mata kasha mata wani da ya sha mata gaba daya kuma da abin iya magana fitina ce ta matar aziz yanzu din matan gari gaba daya kiran fitina ta wuce mata gudan kuma na ce akwai hikimar yushin an bato matar mutum kai tsaye da aka man akwai aibanta kai ya koyi abin jimirce maimakon ya ce ina maganar matar mai gidana kaga ya ɗauko wani miki na mutum mai gidan shi ta ce a maganan matan wa'annan ta hannun abin ganin gaba ɗaya da gwamna a jimlace ke na iya cikin wata fitina ta mata jina ta gazu ina wannan magana na yawa mai malamai ke cewa a nan kada akwai kare mutunci ba duniya ba iya a hudo shi amma da ana bin shi da magana ya gaske magana daga ciki ya an kare yanzu ina magana ta kwana ina magana ta kwana maganar waɗannan mata suka yanke hannunsu wajen kallon shi suna yanka abinci a shanu suke yanka ba sani ba ko ya ce ina wannan magana ta kwana ya ce ina rabbi da kaidi yin alim duk da ubangiji ya san kaidin su ba shi bai akwai kaidi na mata na kura yanzu me ya ce mishi me ta sake قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا عاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
kun yanzu nan wani sabon zama ne kuma a fada yanzu an kulla sabon don shi ta ba zai huta ba sai an ba shi labarin matsayin wannan matsala ta mata warta wakani a gari tukon ya huto zuwa wajen sarki sarki taba'an sarki ya tara tauraron musamman na matan gari gaba daya eh yanzu ga suna fada ga sarki ya magana ƙal ma haɗa bukun izrawatun yusuf an nafsi yanzu me za ku ce me ya magana kira ga mai gaskiya ba zai yusuf hannu su iya nan iya can gidan kaso suke zuga shi yanzu bai nan ake tambaye su me gaskiyar magana yusuf alaihissalam yusuf lokacin da kuka nemi ya ba ku kanshi me gaskiyar magana nan mata gaskiyar magana ba wani kun bai nan kun hasha lillah ma alimna alaimin su su kwace subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wannan bawon Allah ba mu san ba wani mugun abu a wajen shi babu ke bai matsala ko ɗaya kasan wanke shi eh ma alimna alaimin su ba mu san ba wani abu ko ma menene min su ko ma menene yanzu ita uwar gidan shi kalkuma atul aziz al'ana hasa hasan ha ta ku tsaya duk ganin an yi shirya ta mata gaba ɗaya a jumurce ta cewa an wanke shi duka musu yanzu ita wadda take uwar gida abin ya kawo tsohara da kanta ta ce al'ana hasa hasar har ku tsaya a yau yanzu gaskiya za ta bayyana hili eh yau gaskiya ta bayyana ana rawatuhu an nafsi ni ce da kaina kaji ni ce na nema ya ba da kai ko kasan can shari'a ce aka yawa ba ta bata da bako mutum ya yau bai da bako yanzu ta da gaskiyar magana kuma kowa yana ta ce ni ce na nema ya ba da kai eh ana rawatu an nafsi kuma wa innahu la min as-sadiqin kuma lalle wurin bawon Allah iya da gaskiyar magana ni ce na nemi ba shi ne na ba iya can gidan kasu ذلك
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك wannan mas'ala ta wanke Yusuf alayhi salam da aka yi ba abin da aka yi kuma daman ita ta nema kuma ba da kayan wannan ba ta bai taba yi ba da ce haka li ya'lama anni lam ahmsu bil ghaib dan ya san ni bin ha'ince shi ba dan ba ta ba aikin banza shi ga bangaren mai gida ne ba ta mugun aiki ba kuma ko shi zuba an zube nan ba ta cin amana shi ba ta bai ƙarya to wannan magana malaman tafsiri Allah gafarta musu an kawo wani asar har da ruwaya cewa lokacin da wai na me ce matsalar mana muke cewa suna son gyara wa'ancin miyagun ruwan isra'iliya sai suka dangana wannan jawabi ne ga yusuf alaihissalam don bayanin ya dace da ruwansu uku da wa'ana idan muna jimar magana yanzu ana akwai su babu su labari na aka tara mata a gidan sarki yusuf ya can gidan kasu an ya ce amma mutane don su juya su samu kintin zama wacce ruwa mara inganci me a wacce ruwaya kuma ga ta shahara cewa lokacin wannan yusufu ne ya ce zalik liya alama anni lam a kunuku bilgari don mai gida ya san ni daman ban yi ba aikin banza wani malaka zai ihe zai dungure shi ita ta hirin halittar sarawin har lokacin da kawo wando ruwa ce ba kawai ta abin da hadisi ne ba wai ya ce mace wai zungure shi ka ce ba har lokacin da kawo wando har ba akwai cin mutunci na ma'alla wani zuba ne yake cewa yake wani a gaban hada don sarki mai gidan na san bin ha'ince shi ba a gaibu wahe malaka jibril ya ce har lokacin da kawar warewar doma wani haka kirwa ne subhanallah to wannan ruwa ta isra'iliyat kuma malamai manyan ka cikin tafsirinsu shi ma muke cewa wannan magana gaskiyar magana ba ta da kyau kuma ta yi muni ina ga hatta ina ga shekula ibn taimiyya rahimahullah littafi na musamman kan wannan mas'ala cewa ba yusuf bane ba ba yusuf bane ba wannan jawabin matar ce yusuf ya cin gidan kasu hannu kuma ta ruwa yin isra'iliya na ƙarya aka dangana ma kuma zan Allah annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ita take ba labarin cewa da gidan zu ba ta yi ba aikin banza kuma wa anna la lahadi kadar khaidaran kuma Allah bai shiryar da ko muwafaka kai da kai da ma'ainai mana masu ha'inci yanzu abinda aka yi ne a fada ka ta hanzu ana akwai su za ta labari san kuma mutane neman juya abu ka hanzu muna fada muna fada ne taron mata ne hanzu su a can gidan kasu wace bai wutarwa ya zo an kare mishi magana to yanzu ka nan an zo an wanke shi sun ce babu wani su ko ɗaya tare da shi an wanke su game da abin da aka yi tuhuma ga mata take yanzu a hili an wani bai laifi ko ɗaya kai a yanzu ne mai sarki ce
wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammatun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wannan aya kamar da ibn kasir haka irin shi ibn taymiya suna da wannan aya har anan duka magana ce ta mata sarki ba ta zubace ba ta zubace ba cewa dangana ma yusuf wannan magana suna neman kawo wancan labarai su gama da wannan magana har yanzu su bena iyakan gidan kasu ita take wannan bayanin a gaban mutane tana kenan ka a zarge ta wa ma'ubari'u nafsi ni mana banwa banda wanke kaina da matatakin da na ramuke ka ga mamaki na ka yi mamaki na ime mamaki ka a yi mamaki na game da abin da na ne dama inda nafsin a masu misu dama rai zuciya tana wa mutum umarnin mugun aiki illa ma rahimar rabbi sai wanda ubangiji ya mai rahama kurin tsira inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai wanda wannan shi tsara bin taymiya litai na musamman yakan wannan mas'ala ko don ta yawo kuma da baka fatar abin cewa yusuf ne kaza kaza kaza yayin da musamman kan dangana hadisin tafsirin wannan bayanai sun dangana ga matal aziz a wannan wada har yanzu yusuf ya cin gidan kaso sai a yanzu ne umarni ya zo na hudu shi
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين
yanzu wa ƙalar malik itu ne bi a takarisu da nafsi yanzu sarki ya bar umarni a je a zo da shi kurar kuma a takarisu da nafsi yanzu zai zamanto makusanci na yaro na musamman zikin sarki ya gano fa'idar wannan yaro da mahimmancin wannan ɗan kaso ya ce ya ɗauki zai ɗauki da kere sabo yau suna ma a wani fada ta ɓashin gaba da masa duk waɗanda gaba ɗaya duk wannan da wani babu jawabi ga dan kaza ba jawabi kuma ya fahimci abin alkhairi ga wannan ga wannan bawan Allah kace yanzu ku zo da shi daga yau zai zamanto yaro na musamman eh yanzu kin sarki ya ce a kawo shi zai koma na musamman eh cikakken waziri na musamman special eh na musamman yanzu falamma kallama zuke nan an kare an taka tama abin su Allah ya taka tama kistan an sake shi an gare yanzu kenan ga Yusuf an kawo shi gaban sarki kuma ga sarki ga Yusuf falamma kallamahu lokacin da sarki yayi tattauna da Yusuf kenan yayi magana da shi ya fahimci komai yanzu da kai shi ai tun nan labari ne ko yanzu gashi ga gaba da gaba suka yi qal innaka al-yawm ladaina makinun amin yanzu da kiran sarki samu ya zo ya tabbata ya ce yanzu kai a wajenmu matsayinka a wajenmu a yau ka samu wuri kuma an ba ka aminci garanti eh kana da matsayi kinan wani kinan wata wata babbar garanti kana da matsayi kuma amini ne namu ya zama aminin sarki zuwa da kun sunan kallon yanzu tun da sarki ya ba shi wannan abana da samun nutsuwa yanzu abu ne na wa da na sarauta yusuf alaihissalam ya hango da matsala ko yanzu yana maganinta shi ne ya ga abin da zai iya yi a wannan fada ƙal قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم
ya ce ija'anni ala khazan arab yanzu yusuf alaihissalam sai ya ce yanzu ɗanka ya ka sa ni kulawa da ma'ana ɓangaren finance ɓangaren tattalin arziki zuzuki yanzu duka wata trezor abinda ke dukiya ta daula abin kulawa da ita eh ci inni hafiz kuma ali zan kiyaye dukiya ba ɓarawo ba ne eh zai sata eh eh ba ɓarawo ba ne ba ɓaran duke jama'a bane ba eh muna maganin wa a yau a yau abinda mutane suke so na ba su dukiyar sai sata kan jama ko a zan ko a ce ya sa ya sa amma ka ce ya samu shi ne sai ce ba ana ma barka barka barka zaka sata su ba ka dan jiwa mu ai namu ne namu ne wallahi namu aka wa kaza ana ce ba eh namu ne aka wa ana da murna eh su ma ce jehu musu a banza ka halakbar to yanzu wannan ce shi hafiz ne zai kiyaye duke jama'a kuma alim kuma ya san yadda zai jeranta ya san yadda ta hidda wannan dukiya ta jama'a na shi aka ce idan duk da mun san a musulunci idan gudun yaudara a ce idan mutum ya zo neman irin wani abin ba a bashi don ba a san ba abin da kaka nema a bani kaza a bani asusu a bani suke da ba mazana ke cewa duk wanda wani zuci arsu layi ni ma abin dan jagoci don annabi ce a duk wanda ya zo neman irin wannan aiki a wajen wani jibin bashi haka ba sa ce duk wanda ya zo neman jibin bashi to amma nan annabin allah ne cikin wata al'umma wani al'umma kuma za ta fuskanta wata matsala za ta shiga cikin wani hali kuma an ba shi amana nan al'umma sai ce za a ba shi wani bangaren bangaren shi na cikin wannan malamai ke hujja cewa an shiga cikin wata al'umma wani hali kana ga za ka iya gyara ka je ka ba a kashe ka gyara abin za ka iya gyara in ka iya gyara kai ma baka dirme ba ta ba za ka kama gyaran kai ma ka shiga sai ka shiga layi me wasu ke tsara shi ma za mu je mu gyara sai ka su ba sun shiga layi sai mutum zai da kanshi akwai haɗari to kenan nan ya ga zai iya ci a bashi zai kula kuma zai kuma ya san abin tattalin arzikin ya sani haka aka yi kuma me sarki ce mishi وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين
من يقول الله كبر أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته